الحمد لله الحمد لله خالق الأرحام وجاعلها سببا لشد أواصر المحبة والوئام أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وأخلصوا له العبادة اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أيها المؤمنون تيقنوا أنه ما من أمر أمر الله تبارك وتعالى ما أمر الله تبارك وتعالى بتوحيده وما نهى عن الإشراك به إلا, قر إلا وقرن ذلك بالإحسان إلى الوالدين والأقربين يقول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم قال سبحانه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل أيها المؤمنون إن صلة الأرحام حق لكل من يمت إليك بصلة نسب أو قرابة وكلما كان أقرب كان كان حقه ألزم وأوجب أمك أمك ثم أباك ثم أدناك ثم أدناك وطريق القيام بحق الأقارب والأرحام فشو المودة واتساع الصدور وسلامة القلوب إن أعظم ما امتن الله به على الزوجين اللذين هما أصل الأسرة ونواتها أن جعل المودة والرحمة بينهما يقول جل من قائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم, من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن أساس التواصل والرباط الموثق هو التواد والتراحم وإذا فقد ذلك تقطعت الأوصال واستشرى الفساد وحقت لعنة الله إياذا بالله يقول الله تبارك وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ويقول الله جل من قائل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطئوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لصلة الأرحام والقيام بحقوقها أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa musulmi muna godiya ga Allah muna yabo gare shi rabo ko in ce yabo marar iyaka muna kuma gode masa akan ni'imomin da ya yi mana muna kuma salaci ga ma'aiki annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan haka 'yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye Allah maɗaukaki mu kula da dokokinsa ya bayin Allah ku tsantsance ibada ga Allah shi kaɗai a bautawa Allah shi kaɗai kada a haɗa shi da kowa a ji tsoron Allah wanda ake roƙon juna ta hanyarsa da magiya da sunansa da kuma zumunci da ya samar a tsakaninmu ya ku muminai ku samu yaƙini ku tabbatar ku sakankance cewa Allah maɗaukaki duk inda ya yi umarni a bauta masa shi kaɗai a tsaye da tauhidi kuma ya yi hani a kan shirka a cikin alƙur'ani dai duk inda ya bi wannan to yakan bi bayansa da cewa a kyautatawa iyaye da kuma makusanta waɗanda ake da alaƙa ta jini da su. Allah maɗaukaki yana gaya mana a cikin ayan nan da ake kira ayar haƙoƙi da masu haƙoƙi guda goma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku bauta wa Allah shi kaɗai kada ku haɗa shi da kowa iyaye guda biyu da uwa da uba ku kyautata musu sannan ma'abuta dangantaka alaƙa ta jini da marayu da miskinai da kuma makoci wanda yake ma'abucin zumunci da kuma makoci wanda yake manesanci da aboki wanda ke tare da kai a gefenka da ɗan tafarki ma'abucin hanya wato mai tafiya da kuma abin da daman ku ta mallaka na bayi duk waɗannan Allah maɗaukaki ya wajabta a kyautata musu lalle Allah baya son duk wani mai alfahari da jiji da kai Allah maɗauki a wani wurin kuma ya ambata Allah ya yi umarni ya yi hukunci cewa kada ku bauta wa kowa sai shi kaɗai sannan kuma iyayenku ku kyautata musu a wata ayar Allah maɗauki yana cewa wa ati zal qurba haqqahu shi ma abucin dangantaka wanda Allah ya hada ka da shi alaka ta jini kuna da asali daya kowa ko kani ko ya ko kanwa ko kanin uba ko wan uba ko kanwar uba ko kanwar uwa ko wan uwa ko ƙanin uwa ko yar uwa ko ƙanwar uwa ko asalin waɗannan iyaye naka wato kakanninka kai wanda su ne asali ga iyayenka da kuma zurriyar da ta fito daga jikinka kai da da 'yan uwanka to duk waɗannan danginka ne wajibi ka sadar da su kai zumunci da su Allah maɗaukaki ya yi umarni ya ce wa ati zal ƙurba ka baiwa ma'abucin dangantaka ɗin nan haƙƙahu ka ba shi haƙƙinsa ashe ma'abuta zumunci suna da haƙƙi a kanmu menene wannan haƙƙi shine abin da za mu zo mu ji a wannan tattaunawa tamu ta yau kuma mu ja hankalin juna akan a kula da wannan haƙƙi na zumunci da yake tsakaninmu na jini a kula da shi duk wanda Allah ya haɗa ka da shi da irin wannan alaƙa to lalle ka bashi haƙƙinsa umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala haka nan miskinai haka nan matafiya ‘yan tafarki ya ku muminai ku sani cewa sadar da zumunci haƙƙi ne ga duk mutumin da yake da alaƙa da kai ko yake da alaƙa da ke ta dangantaka ta jini ba zaman unguwa ba ba zaman gari ba ba wani abu ya haɗa a kasuwa ko a gun aiki ba mutumin da yake kuna da alaƙoƙin da na siffanta ɗinnan ɗazu dangantaka ta jini na san dai kowa a cikinmu an ce dangantaka ta jini wadda bahaushe ya saba da cewa wannan ɗan uwanmu ne to wannan shi muke magana cewa yana da haƙƙi a kanka kuma gwargwadon kusancinsa zuwa gare ka gwargwadon irin lazimtar haƙƙinsa a kanka da kuma wajibcin haƙƙinsa a kanka ma'ana wanda ya fi kusa da kai shi ya fi girman haƙƙi haƙƙinsa shi ya fi lazimtar ka ka sauke masa haƙƙinsa ma'ana gwargwadon wanda ya fi kusa gwargwadon girmansa da girman haƙƙinsa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata ummaka wa abaka thumma adnaka adnaka mahaifiyarka kun ga sai fara da mahaifiya uwa da ta haife ka babu wanda ya kai ta girman haƙƙi a kanka sai mahaifi sai kuma adinaka adinaka wanda ya fi kusa da kai ma'ana bayan wannan biyu to wanda ya fi kusa da kai shine mai bin su a haƙƙi ashe kenan su ne da girman haƙƙi uwa ta fi uba girman haƙƙi sai uba sannan kuma sai wanda ya fi su ma'ana kai ya fi sauran jama'a kusa da kai bayan su waɗannan guda biyu Allah ta an fahimta to hanyoyin da ake wannan sadar da zumunci ya uwa musulmi manya-manyan ginshiƙansu abubuwa uku fushul mawaddati yaɗuwar ƙauna da soyayya da jibinta su ji kai nasu ne kai ma ka ji su naka ne duk wanda yake Allah ya haɗa wannan alaƙa tsakaninka da shi to ka ji wannan mawadda in an ce mawadda shine ƙauna da soyayya da jibinta wacce sa'us sudur da kuma buɗuwar ƙirji ba komai za su yi maka aji kanku da kai da su a waje ba ƙirjinka ya yi faɗin da zai iya shanyewa abin da za su yi maka shi ne ittisa'us sudur wa salamatul qulub abu na uku ya zama cewa zuciyarka salim alim take dangane da su ba ka da mummunan kulli a zuciyarka dangane da su waɗannan 'yan uwanaka ba ka ƙulla musu makirci ba ka shirin kawar da su daga hanya ba ka shirin hana wani alheri zuwa gare su buɗaɗawa kake yi alheri ya zo musu ba a haɗa baki da kai a cuce su ko a kawo musu wani abu na ɓarna a rayuwarsu sannan abin da zai biyo wannan shine afuwa akan abin da za su yi maka na ɓacin rai to duk wannan abubuwa hudu in ka lura da su su ne ginshiƙan abin da ake nufi da sadar da zumunci bayan kuma abin da ya shafi kyauta da taimakon juna kamar yadda za mu zo mu magana a kai ya'yan uwa musulmi mafi girman abin da Allah maɗaukaki ya sanya tsakanin miji da mata wanda su ne ginshiƙan ko in ce wannan abin shine ginshiƙin kyakkyawar alaƙa tsakaninsu shine almawadda war rahma ƙaunar juna da kuma jin ƙai da tausayi da Allah ya sa tsakanin miji da mata duk wani abu da ake ambata na alaƙa tsakanin miji da mata waɗannan su ne ginshiƙai kamar da Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin alƙur'ani wa min ayatihi daga cikin ayoyin Allah ku duba ku gani saboda girman abin har ya sanya shi a cikin ayoyi nan ayoyi al'ayatul kauniya ake nufi ayoyin da Allah ya sanya a cikin halittarsa alamomin da suke nuna girman Allah da girman ƙudurarsa da girman ikonsa da ƙarfin sarautarsa daga cikin alamun girman Allah a cikin kuku halitta shine ya sanya da ƙauna da tausayi da jin ƙai a tsakanin miji da mata don haka duk auren da aka ƙulla shi ba ƙauna ba jin ƙai ba tausayi to lalle ya rasa ginshiƙinsa na ɗorewa da tabbatuwa a bayan ƙasa da zaman lafiya Allah maɗauki ya ce daga cikin waɗannan ayoyi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah ya halitta daga jikinku ya halitta muku mata matan da za ku zauna tare da su litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa zuwa gare su Allah ya baka mace don ta zama ita ce babban ginshikin maɓuɓɓugar samar maka kwanciyar hankali da nutsuwa don haka shi yasa duk gidan da babu kwanciyar hankali da nutsuwa tsakanin miji da mata to akwai matsala akwai buƙatar a tsaya a kintsa wannan abu a gyara shi sannan ya ce wannan tattaunawa ta mu ta yau ba a kan wannan maganar zamantakewar zaman lafiya da ƙauna na tsakanin miji da matar ba ne amma abin da Allah ya faɗa a ƙarshen ayar waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya a tsakaninku ƙaunar juna da kuma jin ƙai da tausayi dole ne a samu miji yana son matarsa yana ƙaunarta yana tausayinta dole a samu mata tana son mijinta tana tausayinsa tana ƙaunarsa waɗannan abubuwan biyu su Allah ya ambata kuma duk abin da aka samu in babu waɗannan in ya zama alaƙa ce ta me zan amfana daga gare shi a duniya me zan samu a zama da shi wannan auren me ya samar min to babu zancen alaƙa kuma babu maganar tabbata ta aure sai dai jiran lokaci Allah ya kyauta ya uwa musulmi asalin sadar da zumunci da ƙulla alaƙa da kuma ƙarfinta su ne waɗannan abubuwa a riƙa tabaduli shine exchanging ƙauna da soyayya kana sona ina son ka kana ƙaunata ina ƙaunarka saboda wannan alaƙa ta jini ba a gaba ta har abada tsakanin waɗanda jini ne ya haɗa su duk inda aka je aka dawo to asalin nan guda ɗaya da ya haɗa sai ya zo ya yi amfani wata rana don haka ba a ɓatawa ta ce har abada ni da wani babu Allah bai yadda da wannan abun ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi kai da dan uwanka na jini ka ji wani yana cewa ai ni dai da wani in taka in je gidansa to ba ni ba har abada wani ma har ya ce in yayi kaza matarsa ta saku wani ma har ya ce ko a aljanna baya so su haɗu to wannan duka yana cikin mummunar magana wadda take haifar da fasadi da barna a tsakanin mutane in aka rasa waɗannan irin abubuwa na sadarwa da kuma alaƙa kyakkyawa to shine kan kai ga a samu fasadi da barna a tsakani kuma sai a cancanci la'anar Allah ga abin da Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallazina yanquduna ahdallah waɗanda suke warware alkawarin Allah min ba'di mithaqihi bayan kuwa an yi ibramin sa an tabbatar da shi an an sanya masa hannu an karfafe shi an yi alkawari wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala kuma suke yanke abin da Allah ya yi umarnin a sadar da shi wa yufsiduna fil ard kuma suke barna a bayan ƙasa sai Allah ya ce ula'ika lahumul la'natu waɗannan tsinannu ne sun samu tsinuwa daga Allah tsinuwar Allah ko shine a nesanta mutum daga rahamar Allah walahum su'ud dar kuma sana da mummunan mazauni gida gobe gobe kiyama a wata ayar Allah madauki na cewa shin idan kuka juya baya menene zai biyo baya me ya kusaci in kuka juya baya ku aikata barna a bayan ƙasa kuma ku yanke zumuncin da ke tsakaninku Allah ce ula'ikan lazina la'anahumullah waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsine musu fa'asammahum ya kurumtar da su wa a'ma absarahum kuma ya makantar da idanunsu don haka ashe sharri ne babba ya zama cewa an yanke zumunci ba ruwanka da ɗan uwanka na jini ba ka kula shi ka kulla ƙofa ka zama wani abu bai isa ya zo gidanka ba bai isa ka saurare shi ba saboda ka taka wani mataki na rayuwa ka yanke alaƙa ka sake abokai ka sake waɗanda za ka yi zumunci da su Allah baya son wannan shi jini ba a canza shi kuma ba kai ka zaɓa da wane da wane da wane da wance a haɗa ku ba a duniya Allah ne ya haɗa ba yadda za a yi ka canza wanka wanka ne babanka babanka ne mahaifiyarka mahaifiyarka ce babu wata rana da za ka wayi gari ka ce yau wani na canza shi aboki za ka iya canzawa makoci za ka iya tashi ka bar masa unguwar wurin aiki za ka iya canzawa a shago za ka iya canzawa amma alaƙa ta jini ba a canza ta wajibi ne ya zama cewa ka ci gaba da zuba mata ruwa wanda zai haifar da ƙarin haɓakarta da kuma wato ci gabanta ‘ya'yan uwa musulmi sadar da zumunci albarka ce a cikin arziki ma'ana sadar da zumunci yana zama sababi na yawaitar arziki da samun albarka a cikin arzikin in kana da arziki ba ka waiwayar ‘yan uwanka na jini to wannan sababi ne na Allah ya rage maka albarkar a cikin wannan arziki da ya baka ko ma ya zama cewa a hankali a hankali Allah ya ɗauke arzikinsa Allah ya baka arzikin ne domin da kai da waɗanda suke kusa da kai su ji daɗin wannan arzikin ina amfanin arzikinka in babu wanda zai amfana da shi sai kai kaɗai da haka dole ne ka sadar da zumunci alamar kuma sadar da zumuncin shine waɗannan ayyuka kamar yadda shari'a ta nuna mana sannan sadar da zumunci yana ƙara taufiƙi a rayuwa Allah ya maka gamdakatar duk abin alheri da ka tunkara kana so ka cin masa sai kaga Allah ya buɗe maka ƙofar ka same shi saboda me kana kula ƴan uwanka ka tuna kai waye tsakaninka da Allah wacce alaƙa ce Allah ba shi da alaƙa da kowa alaƙa ta jini irin yadda kai kake da alaƙa da mutane ta jini amma duk da haka ba kai wa Allah komai ba shi yake maka ya baka arziki ya baka lafiya ya sanya ka cikin alheri da ni'imomi iri-iri babu fa abin da kai masa shi baya buƙatar komai a gunka to yaya kuma waɗanda Allah ya haɗa ku tare a halitta kai kuma ka zo ka ce ba ruwanka da su bayan ku ka taka matakin da za ka kula su Allah subhanahu wa ta'ala yakan rubuta izza da buwaya da ƙarfi sakamakon wato sadar da zumunci in mutum na sadar da zumunci to baya zama mai rauni a cikin al'umma domin sadar da zumuncin nan yana sa ko wani abu ake so a yi masa sai a tuno ‘yan uwansa a ce wani faɗan dangi ne bai isa a taɓa shi ba ai ma'ana ya wuce a taɓa shi saboda me ana tuna ‘yan uwansa to ashe in yana da ‘yan uwan ba ruwansa da su kaga wannan ƙarfi da izza da buwaya ba za ta samu ba sannan kuma da sadar da zumunci Allah ke cika zukata da ƙauna da soyayya da kuma kwarjini Allah na ƙara maka kwarjini saboda sadar da zumuncin da kake da kai da ‘yan uwanka akwai hadisai a nan ba sai na tsaya karanta su ba lokaci ba zai ishe mu ba madumunin abin da waɗannan hadisai suka ƙunsa shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk mutumin da yake so a jinkirta masa a rayuwa ya daɗe a duniya sannan kuma a yawaita masa arziki a yalwata masa arziki to ya sadar da zumunci ashe kenan in kana sadar da zumunci to Allah zai buɗe sababin arzikinka yawaita ya yawaita sannan kuma a ƙara maka kwanakin da za ka yi a wannan duniya ya uwa musulmi mu sani cewa sadar da zumunci da kuma kyautatawa zuwa ga dangi na jini yana da majali yana da fuskoki da yawa da kuma hanyoyi da yawa masu faɗi daga cikinsu akwai sakin fuska ko ba ka yi wa kowa komai daga cikin 'yan uwanka na jini ka sakar wa mutum fuska ya ji in ya ga ka in ya kalle ka zai ji ahlan wa sahlan wa marhaban a fuskar ka kawai zai karanta to wannan ma sadar da zumunci ne ko baka bashi ko kobo ba in ka haɗu da shi ya ga cewa baka murtuke ka juye baya ba sannan kuma wajen mu'amala ka tausasa masa sannan in za ka yi masa magana ka yi magana da daɗin harshe sannan ka saki fuskarka da ziyara ka kai masa ziyara ka sadar da zumuncin yau yana da wani abu a gidansa a ganka a ciki an masa haihuwa kai masa murna wani ba shi da lafiya a gidan ko shi ka kira ko ka je ziyara ka duba in yana asibiti ka je ka duba shi da makamantan waɗannan duk su ne ma'anar sadar da zumunci ko ba ka ɗauki kwabo ka bayar ba in Allah bai hore ba amma ka riƙe waɗannan abubuwa ya shi wanda kaiwa ya san kai ɗin ka san da shi wannan kuma shine babban abin da ake so a cikin sadar da zumunci wata faƙudun sannan da bibiya wastifsarat ka riƙa tambaya wai me ina wane ne me ya samu wane na jima ban gan shi ba kwana biyu ba mu haɗu ba yanzu ku duba irin sauƙin da Allah ya mana a zamanin yanzu ya ba mu wannan hanyoyin sadarwa da waya ta hanyar wayan nan za ka yi kira in ba damar kira akwai hanyoyi na araha wanda ba ko kobo in dai kana da yar data a ciki to za ka iya sadar da zumunci ina kwananku ya gidan ya wane da wane in kai wannan baka san irin ladan da Allah maɗaukaki zai aje maka ba da buga waya kamar da na ambata da kuma kyautata wa mabukata ka kyautata musu ka ji wane yana cikin hali to ba sai ya zo yana roƙo ba ɗan uwanka ya fi ƙarfin a ce sai ya zo ya roƙa sannan ka bashi ka tuna shi shi yasa malamai suke mamaki muna tattaunawa da wasu suna mamaki suka ce wai a yanzu sai ka ji mutane suna tambaya wai akarmakallahu ya halatta in baiwa babana ko babata ko wana ko ƙanina in ba shi zakka wani malami ke cewa wannan abun mamaki ne a cikin al'umma ai da babanka da babarka da yayanka da ƙaninka sun fi ƙarfin ka sa su a zakka don me kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya ambata ita zakka fa dusar dukiya ce ma'ana a cikin dukiyarka saura ne residue abin da ya rage da ba shi da daraja sosai shi ne za ka ɗauka ka ba mabukata su ku ‘yan uwanka na jini haƙƙinsu a cikin asalin abin da ka mallaka ne ba a guntun abin da za a raba wa sauran jama'a su sun fi ƙarfin su zama saura a wurinka saboda me wannan alaƙa ta jini ta ɗaukaka darajarsu sun fi ƙarfin a ce a zakka ita ce za ta haɗa ku bai kamata zakka ba ina nufin in ka baiwa ‘yan uwanka zakka ba ce ba ba haka nake nufi ba amma darajtawa ga ‘yan uwanka shine ya zama ka baiwa wasu wanda ba ‘yan uwanka na jini ba zakka su ko ‘yan uwanka daga cikin abin da kake ji da shi to daga shi za ka ba su saboda irin darajar da Allah ya ba su a kanka da kuma abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani haƙƙi ne da su a kanka fiye da maganar haƙƙin zakka da kuma bazilul ma'aruf ka ba da kyauta kayan sawa ne da sauransu duk abin da ka ji ana bukata ɗauki ka kai wa ɗan uwanka taimaka masa kai sharing rayuwarsa da kai da shi da kyauta dai yau da kullum a riƙa ba da ita ko ba komai haka kawai ka ɗauki wani abu ka je ka kai yanzu irin abin da kakanninmu da iyayenmu suke yi wanda mu yanzu mun watsar da irinsa zai wahala gyaci ma za ta tashi ta je wani gida na dangantaka ba ta tafi da ko ɗan mahuci ko ya tsintsiya ba ko ƙwaya ɗaya ce su suna girmama wannan abin wanda mu a yanzu mun yi watsi da su wanda kuma bai kamata ba ko ba komai ɗan abin da kake da shi a riga kake zaune za ka zo gari ɗan nonon nan ‘yar fura ce daga gari kake za ka je ƙauye ɗan magin nan ɗan menene gishirin nan a saya a kai alal aƙalla za a ji cewa waɗannan mutane suna da ƙima a zuciyarka kuma suna da daraja wanda wannan kuma shine zai ƙarfafi sannan kuma a ƙarshe yi wa ɗan uwanka adalci in ka gan shi ya ɓace daga kan hanya taimaka a dawo da shi kan hanya idan ka ga maɓarnaci ne zai cuci mutane to a shigo a yi masa adalci a tabbatar da in ya taɓu ne ba shi da hankali a haɗu a kai shi inda za a tsare shi ya daina cutar da mutane duk wannan yana daga cikin haƙoƙi da Allah ya ɗora a kanka zancen namu yana da yawa lokacinmu kuma ya riga ya yi wala Allah in waɗannan misalai ba su wadatar ba ma ƙara a wani lokaci ko kuma mako mai zuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan kiyaye zumuncin da Allah ya sanya a tsakaninmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين Allah ka ƙara danƙon zumunci tsakaninmu dukkan ‘yan uwanmu ya Allah ka ƙara danƙon zumunci tsakaninmu da su Allah ka tsare duk wata fitina da za ta jawo lalacewar alaƙa hakanan kuma alaƙa ta musulunci Allah ka ba mu ikon tsayuwa da ita mu girmama junanmu saboda addini mu ƙaunaci alheri ya zo wa junanmu mu kuma guji sharri ya zo wa junanmu ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ‘yan uwanmu da suke Falasɗin da suke tunkarar yaƙi da zalunci daga Yahudawa, ya Allah muna roƙonka, Allah ka taimake su, Allah ka zama musu nasiran wa nasira, ka taimake su, ka ƙarfafe su, ka tsare jininsu, ka tsare musu addininsu, ka tsare musu iyalansu da zurriya dukkan abin da zai sa a ƙasƙanta su a wulaƙanta su, ya Allah ka hana shi, Allah ka kawar da zaluncin Yahudawa da kuma abin da suke na keta haddi da kuma saba alkawari da zalunci ga al'umma da ƙwatar ƙasa ya Allah ka tsare hannayensu daga wannan zalunci Allah ka dankofar da su Allah ka sa a manta su a tarihi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamukumullah